da su don haka ba a rufe shi to wallan majtabahu rabbuhu wannan majtabahu rabbuhu bayan ubangijin shi Allah ya zabe shi lil makarimi ya zabe shi domin kyawawan dabi'u da halaye fahanat me ma'anan hanat safulat ina okay ko da ke bari mu gama tukuna sai mun gama sai mu dawo fahanat fahanatul azaimu haka ne ko ladaihi dukkan musibu sai suka yi masu sauki ka duba abu jihar wani irin cutarwa bai mishi ba ka duba kafaran garin makka wani irin zagi ne da maganganu ne bakake ba su faɗa mishi ba ba nan ne har Allah ya tarbe mishi bai ce inda shani aka hula fitar ka gani ko annan sallar da sanin ya haɗu da adawa ya haɗu da musibu ya haɗu da fitintunu ya haɗu da cutarwa kala-kala to bayan Allah ya zaɓe shi ya ba shi wannan daraja shikenan sai mene sai ya zanto duka waɗannan musibin waɗannan musibin sun zama masu sauki a wajen shi kawai kai ka ce ba wani abu kai ka ce ba wani abu shine fahanat fahanat ladaihi ummahatul azaim ko wama akhadhathu fihi lawmatu laimi sannan kuma wama akhadhathu lawmatu laimi fihi babu wani zargin mai zargi da ta kama shi mana ba babu wani zargin mai zargi da ya kama shi ba na kubbatul islami manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina aina wannan mun yi shi ba ko ya gina kubba ma'ana ya gina musulunci rukunin musulunci foko da aimi to kubba na musuluncin nan ya gina ne akan waɗansu turaku da'im jami ne na mene wannan ba shine lugan bakar kuje ina cewa ya ya na da'ama shine turki da'im shine mene shine jam'i mun eh akwai umud wannan na umda ne umda umda umdatun to shi wannan ko da'im ne ko da'ama ne wannan umud ne ya zama jam'i eh eh turaku pilas sosai kwa tamam shine sosai kwa sosai ko shine ai dama dina daga cikin abin da lugan karatunmu ko zamaninka kokarin alakanta kanmu da alkur'ani muna nemo mufradat din daga cikin alkur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma sauran yawa sauran sauran waƙoƙi da karatutuka ne din da mun gani mu lalubo kawai wannan shine zai ba mu dama menene mu ƙara wayewa da luga din Allah ka sa mu dace jazakumullahu khaira wama akhadhathu lawmatu wama akhadhathu lawmatu la'imin la ya khafuna lawmata layin ko suratul maida yau babu zargin wani mai zargi da ya kama shi bana qubbatul islam ya gina qubba ta musulunci fauka da aimi akan gwadin sun taraku min al khams guda biyar min kenan bayaniya min bayaniya eh fi afiya fi afiyaiha haka ne ko to ya gina qubba ta musulunci akan taraku guda biyar fi afiyaiha menene mufradin afiya hmm jami'i ne kaga na fai'u ko me ya ma'anan fai'u zillu inuwa to ya gina tiraku na musulunci guda biyar a akan kubban musulunci ya gina kubba ta musulunci akan tiraku guda biyar a karkashin inuwanta karkashin inuwan nan kubba din ya gina rukunan musulunci guda biyar shine fauku da aimi min al-khamsi fi afyaiha afiya jami ne na fai'u yagwa to afwan kafin mu ci gaba burin koma dan baya bana qubatul islami fawqa da'imi min al-khamsi to iyakan nan kenan nan kuma gaba wani wani sabon magana ne al-ujmu sai gashi an wayi gari ajamawa wal urbu da larabawa fi afiyaiha sun zama karkashin mini karkashin inuwa waɗannan waɗannan wannan kubba da kuma wannan arkan din na musulunci ma'ana ya tattaro duniya ga baki ɗaya kawai karkashin mene Allah saka daliri manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam to a gurguje da kun kalmomi muna da mene muna da ijtaba bi ma'ana ikhtara fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihina ijtabahu wahdahu ila siratal mustaqim annabi ibrahim ba kai barakallahu fikum al-makarim jami'ina makaram ko madalla girma daraja ummahat jamini na ummu azaim jamini na azim ko ko azimatu laumat lauma shine zargi la'im ismul fa'il na la mai lumu la'imun to menene abin zargi fa ism malum kai Allah saka dalili ai akwai shi cikin suratul tur na eh malam ba eh ism okay malam malam ne shi ne ah ta no ai akwai shi mai suratul tur fataka uda maluman madhura la saka dalili bayan wannan kuma gaci cikin suratul tur fadhakir wama anta bi ni'mati rabbika ah fadhakir wama anta bi malum Allah saka dalili eh kaga malam ai malam malam masdari ne lama yulumu malaman eh laumatan wa malaman duka masdar masadir ne insha Allah ta'ala jazakumullahu khaira kun ga matulul bina din nan ko tana da matukar fa'ida fa nasaru ba matulul bina na da matukar fa'ida yana da kyau gaskiya mu nemi neman littafin nan uwa mu zauna gurin malamai mu karanta to to yanzu yadda za a yi yanzu yadda za a yi insha Allah sun ta'ala muna da choices na kowane aji na musamman akan waɗannan sai mu sabo don su littattafai da za mu bi su dalla-dalla amma fa mu tsayu fa yawwa muna da muna da zabi insha Allah ta'ala shirye muke dan abin da Allah ya sanar dai a zauna a rubunci juna insha Allah ta'ala so a karkin dauran nan sai a tuna min da Allah daga nan sai mu shiri insha Allah ta'ala Allah ya sa mu nayi asa'a Allah ya karba mana yan uwa Allah ya sa mu nayi asa'a to Allah ya kara mana Allah ya kara mana bana hafa hatal aina minha ma alhima karimul masa'i la yusama idan tama خلائقه أندى من الجيث إذ هما بوارقه تهدي القلوب من الأما فلا إلة تق فلا إلة تخشى وقد أنجح الطب الله كوا بناها ya gina wacannan kubba din can ya ce mun can ya ce mun mene bana kubbatul islami ko masha Allah fauka fauka da'imi to banaha ya gina waɗannan kubba din fahatal aina mene minha to sai kace fahata minha al aina ma al hima to mene lafazin al aina nan kiyayewa hifdhun wa hirsun hifdhun wa hirsun wa wa ra'i dhat aw an nafs to banaha ya gina wannan kubban fahatal aina minha sai wani kiyayewa ya giwe ta ma'alhima tare da iyaka wato ma'ana wacce nan kubba din da ya gina ta shikenan sai aka samu kiyayewa ya kiyaye ta ma'ana sai aka samu Allah shi dukan sai kiyaye abin shi karimul masa'i shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai darajar makomai sa'a ko magudanai karimul musa'i shi mai darajar magudanai ne ma'ana duk inda ya gudana duk inda ya shiga duk inda zai tafi duk inda ya shine magudanan ba ya je nan ya je can ya je duk kokarin da ya da wata musulunci to madamansa duka masu daraja ne kai ko mansa duka mai daraja ne la yusama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne wanda la yusama mai daraja la yusama ai la yubara ba a iya kalubantarsa idan tama a duk lokacin da ya dangantu zuwa ga mene dukkan alheri khala'iquhu me ma'anar min khala'iq jam'in khaliqa ai taba'i'uhu dabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anda min al-gaifi ina jin can mun ga wani baiti mai nada ko me baitin waye tana to waye tana to baitin baharun nada Allah saka da alheri baharun nada kaga nada din nan kyauta nada raba ko nada daushi dan sayi da daushi dan sai dan shi to khalaikuhu dabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an da minal gai minal gaisi sun fi giragizai da daushi ko ko ko me lema sun fi sun fi giragizai dausayi ma'ana dabi'unsa suna da wani irin dausayin da yafi na giragizai ka duba duk inda girgije ya zo to guraren nan insha Allah gurin Allah da sai ka ga mene ya zai mai danshi ya zai mai lema ko to ɗabi'un maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi leman da ke tare da giragizai izhama yayin da suka yayin da ya zubo da ruwa bawariquhu hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahdil quluba tana shiritar da zakata min al'ama da kamakanta don haka fala illatin tukhsha ashe dai tunda hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shiryen sa ta zo ko fala tukhsha illatun babu wata illa da ake tsoro wa qad anjahat tibbu haqiqa magani kuma ya amfanar ya tseratar ma'ana shiryen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mene ta tseratar da mutane daga halaka wa qad menene wa kuntum ala shafa huratin minan nari fa anqadhakum minha manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo sai tsamar da mu ga baki da to ga mufradat nan bana hada ka bina'u ko bana hada ka bina'u gini ko al'ain nan yayi amfani da shi na nufin tsaro kulawa domin da me ake kulawan da ido hima kariya wa inna likulli malikin hudud kenan hudud ko na iyaka jamil boundary karimul musa'i da kasa'a yas'a mas'a magudana la yusama yusama bi ma'ana la yubara kalman yusama daga sama ne sama ya daukaku sama yasmu sumuwan ya daukaka kenan ko to sai aka ziyadan alifun to sai ziyada fil mabna dulla al ziyada fil ma'ana to sai zanto kuma kalman ta dauki ma'anar bara sam la yusama ai la yubara ba kalubalantin sa idan tama idan tama ai idan tasaba duk lokacin da ya danganta zuwa ga alheri kun gane ko kalman intama daga menene nama nama za da yazidu mana harufan idigan bigairi kunna su ne mene yanmu kun ga muna cewa ne yanmu a yanmu ne nama yanmu nama bi yanmu mana za da yazidu mun gane kama harfin idigan din ma gaba ki muna cewa yarmuluna ko a yarmuluna ne eh yarmuluna daga ramala yarmulu sassarfa in ka kanci babin haji ai waɗanda tana daga cikin mufradat na aikin haji ko to Allah ka samu dace khala'iquhu ay taba'ihu akhlaquhu wa tabi'atuhu khaliqa ko an da daga nada qatrun nada wa balus sada algayth girgije ina karma cikin alqur'ani suratul baqara wancan na agaji ko? akwai suratul bakara? kamar tsali ghaifin a jabal kuffara na wawon lari yunazul gaitha ko yunzul gaitha mutanen basaraku yunzul gaitha bin bani magaratu in hama yayin da ya zubo da ruwa hama zubowa menene cikin alburda famali ainihinka in kulta fufa hamata sai su zai su dinga zubar da hawaye ba mamaki ba mamaki mai zuba kenan to to da dan dadin ma ce mai zuba ne ni shi mutum in kai Allah shi kyauta wai idan ya ji sunan idan ya ji suna mai daɗi ko sai daga ba ma mutum wai wata mai zawaka muna magana da dalibai wallahi suke ga mun akwai wata sunanta bakara wallahi bakara na eh laza kuma sa astaghfirullah Allah shi kyauta kab subhanallahi to hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tahdil quluba tana shiritar da zukata min al'ama da kamakanta ina suratu safat suratu safat wa huwa alaihim ama ama makanta kenan ka gani eh makan na fusilat eh okay ni mene ne au safat ne ce afwan to fusilat nake sai in ce fusilat فإنك لا تهدل نعم وما أنت بهذه الأمي أنظر لك سوسيك الله بعد لدى كاكا أمامك أنت أمي مني أمي وما أنت بهذه أن بكاو سوسي أعمى كما ta ido ummi kuma makanta ta mene Allah shi kare mu duka duka na fala illatun illa illa wannan illa matsala ko an jaha bi ma'ana anfa'a an jaha bi ma'ana anfa'a anfa'a ya amfanantar to na'am sai menene kuma yi gaba atubsiru am gatta basiratakal qadha sajaya rasulillahi ahmad fawqa dha idha shi'a minhu alkhairu lam yan'a an idha an mini an idhan an idha nam idhani ko badi'us sajaya fa huwa fadhlun wala adha wa mannun wala mannun musaffun wala utbun atubsuru a wai kai da Allah da dinke magana da kai nake gaya maka bayanan wannan manzo mai daraja madaukaki sallallahu alaihi wasallam a tubsuru kana gani kana gani da Allah yabon da nake irin wannan yabon da nake kana gani ko ba gani kana gani am gattal aza am am gattal qaza basirataka ko ko kwansa ya rufe maka ya rufe basirinka alqazi alqazi shine kwansa kwansan ido kun gani za ka iya kara ƙaza ƙaziyu kwanza ko za ka iya kara alhamza ka ce a ƙazaitul aina kun gani mana na share na share mai ido kwanza wannan hamzan ana ce mata hamzatul salbi wal izala hamzatul salbi wal izala shakani ya kamun kuka fa ashkaituhu sai na share masa hawaye wannan hamza ita ce cikin nuna gusar da abu shi ne aka samu ta suna hamzatul salbi wal'izala ga ta alhamza iri zalam sajaya rasulullahi ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam ahmada sun fi zantowa abin yabo fauka za fiye da haka ma watan fiye da yadda kake tunani idza shi'a idza shi'a alkhairu minhu duk lokacin da aka watsa wani alheri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yana an an idha ba zai taba nisantuwa daga wannan alherin ba dai badi'us sajaya shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai kayatattun dabi'u ne dabi'unsa duka kayatattu ne fa huwa badlun dan haka shi kanshi wani kyauta ne musamman wala azaba kuma cutarwa shi kanshi kyauta ne ba cutarwa mun gane ko wa mannun kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi wani mannun wani baiwa ne ko kuma ata kyauta ne har ila yau dai baiwan ko kyauta diddide ne wala mannun kuma babu gori ba alfahari wasafun kuma shi kansa afuwa ne da kau da kai ayi maka abu kana da ikon karama a cikin zuciyanka ba ma za ka sa maka wani abu sai kau da kai kawai ka gani jifan ka aka yi da wani abu har ya ji maka ciwo ya aka yi aka yi sai ka juya da bakin ciki da hada dunkul hannu za ka yi duka ashe sarki ne ga wani wata kwalba hanya ya dauke ya jefar da ita bai sani ba shi kana zuwa kuma to za ka yi tunanin ma makalibi za ba ka da hada da gaisuwa ne gaisuwa za ka da ita Allah ka samu dace hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am badi'u sujaya shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai kayatattun dabi'u ne da halaye fa huwa bazlun shi kanshi kyauta ne fa kaga tashbihi baligi ko wala adha babu cutarwa wa mannun shi kanshi baiwa ne wala mannu kuma babu babu babu gori ba alfahari wasafun shi kanshi afwa ne kun san afu ya fiya ko safun shi ma ya fiya ne amma ba tare da kaji an maka wani abu a cikin zuciya ba kau da kai gabaki dai kawai kamar ma bai maka ba a shi ne ba da misali da sirki a kaka kwata-kwata ba za ta ba sawa a cikin zuciya ma maka kasa a cikin zuciya ba za ka sa a cikin zuciya maka laifin ma ai baka ji ba ai shi wannan sarkin a ba iya samun mai shekaru ya wuri yar wanda ya girma ana samu an ma sama da yawa an ma sama da yawa ga gani to wannan idan Allah saka da alheri ga manzalar da su abakar da umar sallallahu alaihi wa sallam wala utubu sannan kuma babu zargi shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ba a zargin sa ba wani abu da zaka zarge shi da shi ana su min shekara goma yana mishi hidima amma bai taba aikata wani abu ballanta na ce me yasa ka aikata haka sallallahu alaihi wasallam atubu suru am gatta gatta ya rufe ko gatta bi ma'ana satara ko ya rufe kun ga sun san basira gani amma ba gani irin na ido ba gani irin na mene zuciya alƙadin kwansa sajaya jami ne na sajiya ɗabi'a ɗabi'a sajiya halika dukan suna nuna na yi ci abin nan habit makarin makaram to idan shi a shi'a wannan wani irin fili ne mazu ko mafilin limacihul shukuran alabadin lada e sha'a shi'a shine majhuli nasa lam yan'a bai nisantuwa an za daga wannan alherin yan'a kaga daga nisa ko wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa idza an'amna 'ala al-insani arda wa na'a bi janibihi ibnu kathir wa na'a bi janibi shi kuma sai madda na'a sai a sami kalbu makani kalbu makani Allah ka samu dace badi'u mai kayatarwa da kan ne aka samu ilmin badi eh badi mai kayatarwa badi'u samawati kaga wannan na halitta ne wata wanda ya kirkira halittun sama ko eh kalmar ce dai still dai to bazlun mun fahimci mun karanta shi irin ta ba ismul fa'il din sa ko kaga bazlun ba zaka ce bazlun ba sai dai ka ce bazul haka aka ji laraba suna kawo shi kuma yana nuna balaga ne mannun wala mannun ga kalmomi jinasi amma kalma ta farko mannun baiwa me yasul fa'il din mannun mannan barakallahu fikum mannan kuma masarin sa fa menene littafin al-saka da alheri menene sunan littafin albani da ya takhriji akan wannan hadisan da ke cikin wannan tamamul Allah saka da alheri mannun na gaba shi kuma wannan shi gori ne to me su mifani dinsa na'am Allah saka dalil eh la tubtul sadaqatukum bil manni wal adha ga kalman nan to me su mifani shi shine shi majistili ibara ne shi sentence shi ke bambance maka tsakankanin wannan mana na farko da wancan iri iri ɗaya ne sosai kwa a menene akwai hadisi a yi da ya zo da shi salasatun la yadkhulul janna ko wala ehem wal mannanu yau kaji kaga mannanu na wancan mai na baiwa da kuma wannan mannanu na wannan yauwa to Allah shi kare mu saffun wannan da ya fasfas safal jamil ko utubu shine laumu eh atabani bi ma'ana lamani na'am fala wala kuma yustatabun a wannan na tukarban tuba ne eh istataba sosai insha Allah na'am to bari in wala utubun eh utubun ko atubudin duka da insha Allah babu zargi to kun san yadda za a yi ne saboda lokacin zuhud ya kusa wannan bari mu tafi shaf shaf shaf shaf kawai mu karike wannan harafin insha Allah ana dai fahimta ko to Allah ya ƙara fahimtar da mu Muhammadun al-ahda maqalan wa hujjatan mubinul huda lis-sakirin mahajjatan wa asdaqu man yamshi 'ala al-ardi lahjatan bihi khutiman silkun nabiyyu nabi silkun nabi nabiyyu bahjatan lahul na nabi'una ne ko to namu nan annabi'iyyu lahul qurbu min dunil wara wa lahul hubbu muhammadun al-ahda annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-ahda wanda yafi kowa kyauta shine al-ahda kun ga ma sai aka samu shi ma'arifa ko kun sa akwai bambanci tsakanin ahda da al-ahda ahda bai kyauta al-ahda wanda yafi kyauta to shi manzo sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta makalan wajen magana wa hujjatin da hujja ina hujja kan haka ai ya ce wa alkalmatu tayyiba ha to ka gani ka duba kuma cikin sahabbai wane ne ta faɗa mishi bakar magana bai ta faɗa ma wani bakar magana ba kullum magana ne mai taushi ke faɗa mutane mubinul huda kuma shi mai bayyanar da shirya ne kun ga mubin da ka abana yubinu ismul fa'il na abana ko to menene fi lamurin a ba na ibinu na ba na ibinu kenan ba na ibinu bin a ba na ibinu abin alabarin lada mu duba cikin jazariya Allah saka da alheri wa abin gashi nufi amurin kenan ainihin Allah saka da alheri manzo sallallahu alaihi wasallam mubinul huda shi mai bayyanar da gaskiya ne lissaliki ne ga masu shigowa ma'ana duk wanda ya shigo cikin musulunci zai samu shirya da hannun da kanin manzo sallallahu alaihi wasallam mahajjatan halin zantowanta mene halin zantowanta hanya mai haske wa asdaqu man yamshi alal ardi lahajatan wa asdaqu lahajatan kuma shi yafi gaskiyan halci man yamshi alal ardi fiye da duk wanda ke tafiya bayan kasa babu wanda ya kanin salar sunan gaskiyan harshe mahajjatan bi ma'ana lisanan lisanan ya fi kowa iya faɗin gaskiya hutimar silkun nabi'ina an cikake abin nan zare na annabawa bihidish bahajjatan wajen kyau mana shi ne annabin garke makanin muhammadu a barajin ahadin min rijalikum lakin rasulullahi wa khatamun nabiyina to in ka dubi chain sarka chain na annabawa shine aka kawo shi a garki sallallahu alaihi wasallam kuma shine na farkon tashi shi da al'umman sa alqurbu min dunil wara wani kusanci ba irin na mutane ba lahu ya tabbata gare shi wato yana da wani kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ya kusancin da ni nake da shi da kai ba ko kusancin da kake da shi da shugaban kasa ba a wata shugabanci ne ba irin ta mutane ba wanda yake da ita musamman ga ubangiji Allah walakul hubbu kuma yana da wata irin soyayya ta musamman daga Allah subhanahu wataala al'ahada wanda yafi kowa kyauta ko maqalan kun san maqal shi ma masdar ne na kauli ko qala yaqulu qawlan wa maqalan wa qilan kuma wa man asdaqu minallahi duka masdar ne mubinin mai bayyanarwa ko as-saliki ne masu shiga daga salaka ko ya shiga irshadu salik sunan na man salaka masha Allah zakumullahu khairan tariqan yaltamisu fi ilma mahajjatan bima'ana mama na mahajja tariqa kenan ko na'am lahaja shine harshe asilku shine zare bahajatan kyau bahaja shine kyau menene suratul mu'minun zata bahajatin ma kana lakum an tumbitu shajaraha bahaja kyau kenan bahij mai kyau lahul qurb min dunil wara wara talike ko to wa hal ba'da masrahu li maulahu gaya huwa al abdu haqqan qarrab qarrabt qarrabathu inayatun nihayatuhu lam taktasibha bidayatun بدايته للمرسلين نهاية هم الشهب حسنا حوله وهو القطب نعم وهل بعد مسراه لمولاه إنا غاية وهل غاية شن أكوي وتمتكا ba da masrahu bayan tafiyan nan da shi da Allah ya da shi da dare limaulahu zuwa ga ubangijinsa wai mana duk wani mai tafiya ai akwai destination ko akwai akwai gaya inda yake son ya sako to manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tafiya da shi cikin dare gurin waye isa gurin ubangijinsa to ai ma ai ma wanda bai aure bai ka fita zuwa cikin cikin dare ya tafi tunin ko gayar sai je gurin abin nan ko yanzu akwai gurin da ya fi mishi inda zai ce babu so yanzu akwai wanda ya fi manzan sallari sallan gaya watan duk wani wanda ya fito zai tafi wani guri akwai wanda ayyam na musallar sani shi ma ya fito ne cikin dare zai tafi wurin ubangijinsu ko to akwai wanda yake da gaya wanda ya fi na manzo sallallahu alaihi wasallam babu sallallahu alaihi wasallam babu shine kun san gayatun shine mutadamu wahal gayatun ba'da masrahu li maulahu shin akai wata matuƙa da mai tafiya yake so ya kai wacce tafi tafiyan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga ubangijinsa cikin dare din nan aljawabu la ai kuma ba to wannan suna ce mishi istifham inkari istifham inkari wato ma'ana yana da ma'anin nafi ne wahal ba da masarahu ma'ana babu wata matuka na matafiyi bayan tafiyan da mazo sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa ga ubangijinsa ma'ana babu kun gane wannan shine istifham inkari to karkashin dai shi ma dai ilimin balaga ne huwal abdu haqqan qarrabathu inayatun huwal abdu shi wannan annabi da muke maka magana akan sa shi bawan Allah ne haqqan na gaskiya karrab wanda aka samu wata inayatun wata kulawa ta musamman karrabatku daga ubangijinsa wacce wacce ta kusance shi wallahi ya asimuka minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam specially yana da wata kulawa ta musamman daga ubangijinsa ya samu wata kulawa daga ubangijinsa nihayatuhu lan taktas lan taktasib bidayatun bidayatun ko bidayatan okay lan taktasib ha bidayatun nihayatuhu wanda karken wannan kulawa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sama daga ubangijinsa lam taktasib ha bidayatun babu wata mafari da mene da ta same ta ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam yana da wata kulawa ta musamman kai ba za ka yi cewa ga ma mafarin kulawan ba bidayatuhu mafarinsa nihayatun shine karken sallimin salina wato ma'ana shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun farawansa shi muntaha ne na iyaka ga annabawan Allah humu shuhubu su manzannin Allah humu shuhubu su ne taura humu shuhubu su ne taurari husnan wajen kyau haulahu a gefensa wa huwal qutbu shine jagora wadunaka ne digamar kabiru kutubu eh mana kaman ka kaddara ne ga rana nan ga taurari a gefe yaya akwai wani taurari hasken taurarin da zai kamo na rana to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi gashi a tsakiya shine shugaba sauran ga sauran annaba kuma a karkashin sa to ina ganin na na na na su dim ai shida ne ko eh bari mu kare ke ko eh kutubu shine jagora shobu dama mun cin mun gani a baya uhibbu rasulullahi hubba muwahhidin wa amdahuhu bil haqqi ghayra mufannadin wa in balagal matluba bil madhi mujtadin balaga balagna bi madhi al hashimi muhammadin zura qunanin ma in yutawilu hal khutbu uhibbu rasulullahi kaifa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son shi wallahi hubba muwahhidin son na mai kadaitawa sannan mai kaɗaitawa tun san mai kaɗaitawa wato mana duk wanda yake kaɗaita Allah to shi ma yana son annabi sallallahu alaihi wasallam so irin na mai kaɗaita ubangiji Allah sun tada wa amdahu kuma ina yabansa bil haqqi da gaskiya gaina mufannadin so ba abin karyatawa ba tafnid yakan zo da ma'anar takzib karyatawa yakan zo kuma da ma'anar kararwa ai gaida mukazzabin fi madihi iyahu ni ba mai karyata yaban da nake masa bane wa in balagal matluba bil madi mujtadin mujtadin me ma'anar mujtadin mujtadin shine ma'ana mai neman ceto daga jadwa afwan eh jadin sai aka yi ziyada na ta'un ba ijtada mai neman ceto eh jadin wannan daban kalma eh wa in balaga mujtadin koda mai neman taimako ya kai almatluba abun nema bil madni da yabo to ni ina yaban manzo sallallahu alaihi wasallam yabo ba na karyatawa ba balagna bi madhi hashimi muhammadin balagna kai mun isa muhammadin zuwa ga to nan lafazin muhammadin zai iya daukan ma'anona guda biyu kun gani kalmar muhammad zai iya ɗaukan suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma anan shine na ya akwai takmin takhir ba eh yawa zai iya ɗaukan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fi zai yafi bayyana to anan Muhammad kuma zai iya ɗaukan abin yabo ba to balagna zuraqunanin mun kai kololuwan ɗaukaka bi madihil hashimi muhammadin saboda yaban wannan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hashimi din nan ma in yutawilu hal hudubu kalmar al hudubu yana da ma'anan faifan dutse faifan dutse aljabalul munbasit kun gani to fa masha Allah kaman fa to saboda yaban manzo sallallahu alaihi wasallam mun kai kololuwa kunan jami'i na ne ne kunna kunnatul jabal a ra'sul jabal can kololuwan dutse zura shi ma kololuwa ne kun ga kalmomi guda biyu duk suna da ma'anan zarwatu sanamihi ko zarwa zura na nufin da kololuwa shi ma kunna shi ma haka watan kaman taukidi ne a'a imamu shatibiya ya kawo ko shatibiya ya kawo insha Allah ta'ala waye tuna zurwa din zurwa wa min ajlihi fi zarwati al-izz yushtala wa min ajlihi fi zurwati al-izz yushtala zarwa zurwa zurwa musallaf ne eh zura ko ko zira ko zura ko zara duka dai to saboda haka ni na son ya nuna maka saboda yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai cin kololuwan dutse fa ya kai kololuwa to ma in yutawil hal hudubu wai inda ma za a ce al hudubu dutse mai fadi zai kai kolo zai kai tsawanta to shi yayi yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai cin kololuwan dutse da a ce za a samu wani dutse wanda zai kai wannan kololuwan shi ya riga ya yi yabon mazo sallallahu alaihi wanda yake ya kai wani kololuwan da in ma za a samu wani dutse zai kai wannan kololuwan kalman alhudubu shine aljabalul mumbasit aljabalul dutse wanda ke mai fadi mun banci wannan ko laqad faza man labba wa tafa wa zarahu Kai, Allah ka kira mu mu ma ya Allah kuma ka azata mu da haji mabruri ya Allah wa man raga fi zaka turabi idarahu wa in kuntu lam wa in kuntu wa in kuntu lam nablug wa in kuntu lam nablug lan wa in kunta lam tablug ukhayyad yarahu بحب رسول الله ترج- نرجو جواره وكل محب فالمحب له حسب فالحبيب له حب شكرا حس hasbun shukran ga laqad faza man labba sai ka ce man labba duk wanda ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ko laqad faza wallahi yayi ya mene laqad ya rabu ya rabauta wadafa kuma ko kuma ya amsa kiran Allah duka zai iya shiga eh duk wanda ya amsa kiran manzon sallallahu alaihi wasallam to ya watafa kuma ya tawafi wazarahu kuma ya ziyarce shi a makabartar a kabarinsa to hakika faza ya ci nasara ko wamar daga fi zaka turabi idarahu idar shine nan khaddun kundu kuki wamar daga idarahu kuma ya birgima ya cakuda wamar daga idarahu kuma ya cakuda kundukukinsa fi za ka turabi a wancan turbayan na kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mana kina ne akan ziyara kawai a to yin in ka ziyara ai ba za ka je ka birgi makan kabarin ba na? fuskan ka dai ya je ya gani Allah kai mu lafiya wa in kunta lam tablug ukhayyad yarahu haka ne ko wa in kunta lam tablug ko da yake dai kai ka kasance lam tablug baka isa diyarahu gidajen manzan Allah ba ya ukhayya ma'ana baka wayi gari ka ziyarce shi a gidansa lokacin yana raye ba amma dai ka mene inda ka samu haka ribantu da ziyartarsa a kabarinsa ka mene ka ribanta kai ma ko da ka more ko da baka same shi baka ziyarce shi a raye a gidansa ba kai narjujiwa ragu muna fatan muna fatan samun makwabtukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bihub rasulillahi da sannan da muke manzo sallallahu alaihi wasallam eh amma mujarradin so ba zai isa ba sai ka aikata sunnan sa almaru ma man habba shukran wa kullu muhibbin kai ka sani kaga kowane masoyi duk wanda zai so wani fal habibu hasbul lahu ya ishe shi sallallahu alaihi wasallam watan duk wanda zaka duk sanda zaka yi ma wani masoyi babu sanda zaka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzon sallallahu alaihi wasallam ya fi na kowa eh na shi da sayyidina Umar ko sayyidina Umar suna tare yana tare da manzon sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah banda mahaifina da mahaifiyata babu wanda na fi so kaman ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi a ashe sauran ayi imaninka da saura to da ke shi ma wayayye ne nan da nan sai ya canja ya ce a to mazo sallallahu alaihi kai ne na faso a duniya fiye da kowa hatta iyaye na sallallahu alaihi ya ce to yanzu ne imanin kai cika sallallahu alaihi wa sallam abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah shi ma mu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimta ne kuskure ne ba mu kan gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka